الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da takwas ga watan rabi'in al'awwal hijira rabi'in sani hijira na da shekara 1433 daidai da daya ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha والنفر الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه إذن جماعة مسلمين بسمان تابع أكارشان فصل لما كمل كراتو واتو فصل نشدا wanda ya bayyana abubuwan da ba su halatta ga dangin mamaci su yi ba a lokacin da ɗan uwansu Allah ya mishi rasuwa waɗanda daga cikin waɗannan al'amura akwai kukan mutuwa wanda yake ɗauke da ihu da yaga tufafi da faɗin munanan maganganu kamar yadda na daga cikin abubuwan da ainihin aka hana banda ainihin wato kukan mutuwa ɗin tsefe kai a bar shi ainihin wato a hargitse kamar yadda aske shi kuma shi ma yana daga cikin abubuwan da aka hana saboda takaicin mutuwa Mala ya kawo bayani dangane da cewa har yana daga cikin al'amuran da aka haramta yekuwa ko shelar mutuwar wani a ainihin wato kan mimbarai ko kuma manarori ma'ana kenan a zamanance yanzu ko gidajen rediyoyi da jaridu da fagage na intanet da sunan obituary to ita wannan sanar da mutuwa nau'i biyu ce akwai sanar da mutuwa wadda yake bata halatta ba ita ce wadda ake magana bayan wane ya rasu an rufe shi sai kuma a zo a ta yaya ta labarin mutuwar shi a gidajen rediyoyi da ainihin wato hasumayoyi na masallaci wannan mun ji cewa bai halatta ba wadda ta halatta ɗin ita ce a lokacin da wani Allah ya mishi rasuwa to daidai ne a yi shela kuma a yi yakuwar mutuwar shi domin a taho yi mishi sallar jana'iza da rufe shi da kuma yi mishi sauran haƙoƙi da suka shafi wanka da likkafani da addu'a wannan nau'in sanar da rasuwar ya halatta saboda haka jama'a kasu ruɗe shari'ar musulunci komi nata a tsare yake anna'ayu ita ce kalmar shelan mutuwa to ba ta da hukunci kwaya ɗaya sai an dubi yadda take in wane ya rasu yanzu za a je a sanar da jama'a a gidan rediyo da sauran kafofin yada bayanai don a yi amfani da wannan damar a tawoyi mishi jana'iza wannan sunna ce akwai abin da yanzu a cikin kamfanonin sadarwa ake kiransu ainihin wato broadcast message yanzu yanzu nan idan ainihin aka yi rasuwa sai ka tafi da handset ɗinka sai ka je ofishin kamfanin glo ko mtn ko zain ko wani daga cikin waɗannan kamfanoni sai a ba su kuɗin da wani lokaci za su wuce naira ɗari biyar ya yi tsada dubu ɗaya sai ka ce duk lambobin da ke kan handset ɗin naka kap ko kuma duk lambobin da ke zaria ko kuma duk lambobin da ke kaduna ya danganci yadda kake bukata ka ce kana so a sanar da su rasuwar wane karfe kaza za a yi mishi jana'iza yanzu yanzu nan ka baiwa kamfanin glo ko mtn ko makamantansu naira ɗari biyar ko dubu ɗaya da gwargwado yadda bai caji ya kama shikenan in aka kayyade cewa duk lambobin wayar da ke zaria sai ga duk wanda yake da lambar waya a zaria cikin ɗan daƙiƙoƙi kaɗan sai ga saƙon ana sanar da al'ummar musulmi a tahoyewa na jana'iza a ƙofar gidan wane a a karfe kaza kaza kaza Allah ya mishi rasuwa to wannan broadcast, eh, broadcast message na daga cikin hanyoyin da za a iya amfani da su wajen sanar da rasuwa domin a zo a yawa na jana'iza ya halatta na fata an gane kamar yadda za a iya amfani da tashoshin fm na rediyo da kuma community fm da makamantansu da tashoshin talbijin mafi kusanci ga jama'a wajen ire-iren wannan sanarwar kamar yadda dai gashi nan hanyoyi masu ɗimbin yawa duk za a iya amfani da su wajen irin wannan sanarwar to wannan daidai ne amma bayan an rufe shi da kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ka gani a shafuka na jaridu ana sa hoton shi ana sa obituary idan kirista ne kaga an sa hoton cross in musulmi ne kaga an sa hoton carbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wani ya rasu yana da shekara tamanin da kaza yana da 'ya'ya kaza yana da jikoki kaza manajan kamfani kaza ɗalibin shi ne ko ƴan shi ce ko wannan ba daidai ba ne shine wanda muka karanta cewa ba daidai ba bai halatta ba don haka malam da ya gama bayani sai ya kawo ta'arifin na'ayi don haka ina so zan dan koma da mu baya kaɗan a wannan ƙarshen karatu a shafi na arba'in da hudu inda ya ce wannan ayu lughatan huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit fa huwa ala hadha yashmalu kull ikhbari abinda ake nufi da na'ayi wato shelar mutuwar wani ya rasu sai ce to kaga kenan ya tattaro ma'anar kowace irin shela ta mutuwa ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الأخبار sai dai wasu hadisai ingantattu sun zo sun nuna halaccin wani nau'i daga cikin sanarwar wa qayyada al-ulama'u biha mutlaqan nahyi dan haka sai malamai suka ce to kaga can baya da aka hana kai tsaye aka ce an hana sanar da mutuwa sai malamai suka ce to waɗannan hadisai da suka zo ingantattu sun ainihin wato rage fadin wannan hali kenan wa qalu sai su malamai suka ce innal murada bin na'i abinda ake nufi da hani wanda aka hana anan al-i'lan alladhi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliya irin ye kuwa da shela da kwakwazan mutuwa irin wanda mutanen jahiliya suke min as-siyah na daga murya ala abwabil buyut a kofar gidaje wal aswaq da kofofin kasuwanni kama sayati kamar yadda bayani zai zo walidhalika qultu malam nasiruddin al-albani yace dan haka ni muhammad nasiruddin al-albani nace الفصل السابع فصل نبقي النعي الجائز سمر برسوا ودت halatta. kun da malamai suke aikinsu abinda kullum malamai ƙwararru masana waɗanda suka goge da ilimi suke yi kenan in aka samu wannan dalili ya hana abu kaza wani dalili kuma ya zo ya ce wannan abin a yi shi sai malaman sai su haɗa nasoshin wuri ɗaya in suka haɗa nasoshin wuri ɗaya sai ma'anar kowane nassi sai ta fita don haka waɗannan nassoshi dukkansu gaskiya ne annabi ya hana sanar da mutuwa sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya yi umarni da sanar da mutuwa to kuma annabi maganar shi duk gaskiya ce ma damar ta inganta zuwa gare ka ba ka da dalilin da zaka ce bari ka jefar da wannan bari ka ɗauki wannan sai ka haɗa su sai ka saman musu kyakkyawar mafita wannan na ɗaya daga cikin ayyuka manya-manya waɗanda malaman hadisi suka tunkari duniyar ilimi suka ainihin rinka amsa duk wasu abubuwa na rikita-rikita da ake samun suna faruwa a cikin ainihin hadisi al'imam al-hafiz tahawi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya rubuta littafi mafi girma a wannan ƙaidi الإمام الطحاوي من لتاف عقيدة الطحاوية لتاف دايا دي ربوتا وزن مجلد قوم شاشدة غاشي شرح مشكل الآثار معنى حديثي إرم waɗannan da ake ganin a zahiri suna karo da juna sai ce a ba karo suke da juna ba ɗauko wannan hadisin kawo wancan ɗin kaga sun yi karo gare ka eh sai ce ba karo bane kai ne baka fahimta ba wannan hadisin ka gama anan shi wancan hadisin ka gama anan shi haka abin da yake nan wannan littafi kana ganin shi gashi mujalladi goma sha shida haka al-imam ibn qutayba ad-dinawari haka manyan malamai suka ta rubuce rubuce saboda haka qur'ani ba shi da tufka da warwara hadisi ba shi da tufka da warwara domin waɗannan daga wurin Allah ne abinda Allah yake kuwa afala yatadabbaruna al-qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ba sa lura da ƙur'ani ne ba ƙur'ani ba daga Allah yake ba da an samu rikici da ruɗani don haka duk littafin Allah babu rikici a cikin shi duk inda ka ga littafin Allah yana da rikici ko to an samu hannun ɗan adam ya yi ainihin wasa a cikin shi na fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a waɗannan hadisai da ke maganar an hana sanar da mutuwa da waɗannan da ke maganar a sanar da mutuwa to masu cewa an hana ɗin suna hana irin sanar da mutuwa ne ta zamanin jahiliya ita ce kamar yadda na ce sai kuna zaune kawai sai ku ga san ƙira ya sheko a guje ya zo ya ɗaga murya ya yi ihu haka sai duk kun ba da hankalinku sai ya ce muku ana sanar da ku wane ya rasu yau kwanan shi uku da rasuwa ko yau kwanan shi bakwai ko yau arba'in ko yau shekara da rasuwa ai ta faɗin abubuwa to wannan an hana to irin wannan ne hadisan ke hani hadisan da ke cewa kuma a sanar da mutuwa suna maganar an rasu yanzu to a sanar da al'ummar musulmi ana so labari ya ratsa al'ummar musulmi don so ake musulmi su taho ko daga ina a zo a haɗu a tabbatar da cewa an yi mishi sallar gawa saboda haka kullum shi musulmi ya fi kowa albarka daga cikin dukkanin al'ummu domin Allah ne ya sa mishi wannan albarkar da yake kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas daga cikin mutane kaf da Allah madaukakin sarki ya halitta ya fitar da su a duniyan nan to ku ne mafi alheri ba a taɓa samun mabiya annabawa masu alheri da albarka irin mabiya fiyayyen halitta ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai ce ta'muruna bil ma'ruf duk alheri ko kuke umarni da shi watan hauna anil munkar duk sharri kuna hanawa wa tu'minuna billah sannan kun yi imani da Allah sai ce walau amana ahlul kitab kana khairan lahu kiristoci da yahudawa su ma suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna amma kuma ba su da imani da Allah sai ce kai ce da a ce sun yi imani da Allah da ya zama alheri gare su saboda haka al'ummar musulmi fasaha da nasara ko bature ko wane ne ke kirkirowa a waɗannan zamanna al'ummar musulmi su yi ƙoƙari su yi mafi kyawo da mafi ingancin amfani da wannan fasaha shikenan sai zama albarkar da alherin da Allah yake faɗi ya tabbata ɗin Allah ya faɗa kuma an zo an kalli musulmi za a ga wannan alheri ɗin saboda haka waɗannan kafofin yaɗa bayanai na zamani to mu muka fi kowa cancanta da dacewa mu amfani da su saboda muna da regulator tattare da mu muna da abin da ke sarrafa mu shine imani don haka musulmi duk inda ya samu kanshi za ka ga cewa ya shiga lafiya ya fita lafiya ya zauna lafiya saboda me he has a regulatory system with him yana da ainihin wato wani abu wanda in zai yi ba daidai ba sai abin ya ce kada ya yi in ya ga abin da yake daidai sai ya ce yi kaza musulmi ne kawai yake da wannan shine wa tu'minuna billah kun yi imani da Allah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu za ga kiristoci su kai maganin can su kai taimako can su bude gidan marayu su yi kaza duk waɗannan abubuwan Allah bai yi musu hasada ba sai ya ce amma matsalar ita ce ba su yi imani da Allah ba ina fata an gane saboda haka malam ya ce annayul ja'iz ga sanar da rasuwa wadda ta halatta المسألة الثالثة والعشرون ويجوز إعلام الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية يا هلت الشيلر متوى بسند متوى إذا هرب أقواما تد أبوبوا بسكي كما بسشيلر متوى بسند متوى إلى الجاهلية وقد يجب ذلك kai ba ma ya halatta ba yakan ainihin wato zama wajibi a sanar da mutuwa idza lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi idan har wani ya rasu ya zama a inda yake din nan babu waɗanda za su tsayu da yi mishi haƙƙin shi na matsayin shi na musulmi min al-ghusli na yi mishi wanka wa takfin da sanya mishi likafani wa salati alaihi da yi mishi sallar gawa wa nahwi zalika da makamantan haka ma damar akwai waɗanda za su tsayu a yi mishi waɗannan abubuwan to sanar da mutuwa babu laifi a ya halatta amma in aka ce ya rasu a wani gida ko a wata anguwa ko a wani wuri wanda yake babu al'ummar da za su tsayi su yi mishi wankan gawa su sa mishi likafani su yi mai sallah su je su rufe shi su yi mishi addu'a to wajibi ne yanzu a yaɗa wannan sanarwa dole ne a saurara duk inda ya kamata a je a sanar da al'umma malam ya ce wa fihi ahadith akwai hadisai waɗanda suka zo game da haka al-awwal an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع النجاشية في اليوم الذي مات فيه حديث فرقو أكن هكشيني أبو هريرة يتي للي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا إيشي لرمتوا تأينهن سركي نجاشي أرانر ديرسو أرانر من ذن الله يسند الأمة خرج إلى المصلى من ذن الله يفتأ زوا فيلين إيدي فصف بهم يسا سكا يسهو وكبر أربعا يمشي كبر بري قداه يمشي صلى قاوة شي سركي نجاشي سركي نجرجاجيا كما رفرن فاذا أكسر إثيوبيا itace ƙasar Habasha malami ne daga cikin malaman nasara sarki ne daga cikin sarakuna manya na duniya a lokacin saƙo ya je gare shi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura mishi wasu zakakuran matasa masu albarka Allahu akbar jagoran matasan bai wuce shekara ashirin da uku ba shi ne ja'afar ibn abi talib hafizi ne na alqur'ani ya iya ya ƙware da ya je suka gaida ainihin sarki na jashi suka ce ga saƙon da annabi ya turo su da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam aka karanta mishi saƙo bayan gaisuwa daga wane wane wane wane ana kiranka zuwa ga addinin musulunci to sannan menene asalin saƙon musuluncin sai ja'afar ya ce to ga saƙon a wurina kawai da ja'afar ya tsayi sai aka ji ya zage yana karanta suratu maryam sai da ya karance suratu maryam gaba ɗayanta sarki ya tabbata ga Allah mai fassara ya tashi ya fassara wa sarki na jashi saƙon sarki na jashi ya ɗaga wani ice kamar na asuwaki haka ya ce game da darajojin annabi isa da uwar shi maryam kai wannan mai karatu ba abin da ka rage musu ko da daidai da girman wannan ice kaga muƙaddimar farko kenan da ke nuna ya gamsu da wannan saƙon amma saboda halin sarauta da ya samu kanshi sai ja baki ya shiru sai da aka watse sai je ya same su a masaukinsu nuna musu ya yi imani da wannan sako da wannan annabin kuma ba dan halin mulki ba to da zai bi su su tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yaron gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗibe wa annabi takalmi yana zuba mishi ruwa a buta yana mai hidima amma ya ce su isar da gaisuwa ya bi wannan addinin suka koya mai ibadoji da sauransu sai ya tsara zaman fada shi yadda da zarar lokacin sallah ya yi sai ya tashi kamar fada ta tashi a lokacin sai ya shiga sai ya kulla kanshi a ɗaki sai ya sallah shi kadai to har ya rasu bai iya bayyana imanin shi ba saboda halin da ya samu kanshi Allah ya karbi imanin shi Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yarda da cewa shi mumini ne ana nan sai aka waye gari ya rasu a ƙasar habasha a wurin da yake babu musulmi don lokacin musulmi sun gama kwashe ina su ina su sun koma ainihin madina shi kuma ba wani wanda yake tattare da shi to a wannan lokaci ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ranar kun ga da yake wahayi ne a wannan ranar sarki na jashi yana rasuwa nan take Allah ya sanar da annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da jama'a shine sai annabi ya sa aka fita bayan gari a filin idi aka yi sahu kamar ga jana'iza a gaba aka yi mishi sallah to za mu zo mu ji wannan hukuncin dangane da in wani ya rasu a inda yake nesa ne insha Allah ta'ala amma yanzu abin da ya sa mana ya kawo mana wannan hadisin dan ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da rasuwar najashi a ranar da ya rasu ya halatta sanar da mutuwa irin wannan dan ai sallah ko bai halatta ba ya halatta kaji makasudin kawo hadisin akhrajahu shaykhani al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa ghayruhuma da waɗansu malaman wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi min mukhtalaf turuqihi min al-mas'ala fi al-mas'ala as-sittin al-hadith as-sabi malam yace bayani dangane da wannan hadisi zai zo nan gaba zai kawo shi da dukkan ƙare-ƙaren lafuzan shi ta hanyoyin shi waɗanda suke mabambanta a ƙarƙashin mas'ala ta sittin in Allah ya so a cikin hadisi na bakwai don haka hadisin sarki na gashi za ku ji cikakken shi a nan gaba galibin abubuwan da na faɗa ɗin nan a ɗazu wajen tarihin shi za ka ji sun zo a cikin hadisin الثاني حديث نبي عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Anas Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce akhadha ar-rayata zaidun fa usiba thumma akhadha ja'farun fa usiba thumma akhadhaha abdullah ibn rawaha fa usiba wa inna aynay rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama latadrifani thumma akhadhaha khalid ibn al-walid min ghairi imratin fa futiha lahu أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه نعم ما يجي وانا حديث دقى الصحابي أنس الله مدوك كين سلكي كارا مش يردا أنس يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي أخذ الراية زيد فأصيب zaidu shine ya rike tutar musulmi tutar yaƙi annabi ne ya tura ainihin sahabbai zuwa ƙasar turawa ƙasar italiya ƙasar italy ta yanzu an aika musu da ɗan aike annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan rubuta takaddu da wasiƙu zuwa ga sarakuna da reverend fathers da bishops da shugabannin addinai ya isar musu da gaisuwa bayan gaisuwa kuma ya kiraye su ga addini to sai zama kowa da irin yadda yake ba da jawabi daidai da irin hankalin shi ko ilimin shi farisawa maguza ne masu bautar wuta suka yayya ga takardar manzon Allah suka yi ashar suka yi zagi suka watsar da ita manzon Allah ya musu mummuna addu'a Allah ya karya mulkin su ya kawo ƙarshen su Allah ya amshi addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen ƙasar masar suna da natsuwa sarkinsu malami ne masanin addinin christianity da wasiƙar ta zo ya karanta sai tara 'yan uwan shi masana da suka dubi wasiƙar suka ce duk abin da wannan manzo ya faɗi gaskiya ne kuma kun san muna da labarin zai zo haka ne eh to me kuke gani suka ce a ɗan kai daɗe mu gaskiya ba za mu bi shi ba ce to ba za mu bi shi ba eh to kar mu yaƙe shi tunda mun san gaskiya yake kun yarda haka suka ce ya ce to shikenan aka hada tsaraba aka rubuta takarda aka gaida annabi aka ce gashi nan aje a gaishe shi bayan haka yayi hakuri mutanen kasar Masar ba za su bi addinin shi ba aka tawo da jaki da ainihin alfadari da taguwa da suturu da kuɗi da dukiya mai yawa aka zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba tunda ba ku ba eh ba ku faɗa eh shikenan addini na Allah ne kisra da aka karanta mishi wasiƙar ya ji wasiƙa ya gamsu ya san saƙon gaskiya ne to shi kuma ya san waɗannan rumawa sai ce to waɗannan rumawa suna da haɗari in ya bayyana imanin shi za su iya kashe shi shi kuma yana ga ya yi imani amma ya yi shiru imanin kuma ba zai bashe ya shiru ba sai shiga wani babban gida a cikin guest house da ya sauka sai ya rufe kanshi a cikin wani ɗaki sai ya leƙo da suka taru gaba ɗaya yace ya ku rumawa kuna son mulkinku da shugabancinku a addini ya tabbata suka ce eh sai ce to kun ga wannan annabi da ya aiko da wasiƙa eh to a haɗu a bi shi sai suka yi kanshi a guje suna neman ƙofa za su je su hallaka shi sai dariya sai ya ce a dama na gwada ku ne ai ina son in gane da gaske ne addinin na ko wasa kuke ashe da gaske ne sai suka yi sujuda suka ce yayi daidai shikenan to kaga yayi imani a zahiri amma kuma daga ƙarshe har sai ya zo yana yaƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam aka sake aiko mishi da ɗan aiki sai suka tara ɗan aiken suka kashe shi suka yi maganganu munana shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ta da rundunar yaƙi ya naɗa mata kwamandoji guda uku ba a taɓa haka a musulunci ba a ce ga kwamanda na ɗaya ga na biyu ga na uku in an kashe na ɗaya na biyu ya ɗauka in an kashe na biyu na uku ya ɗauka aka tafi za a je a yaƙe su wannan yaƙi jama'a za mu zo mu ji cikakken labarin shi a yanzu ba da jimawa ba insha Allah amma anan mala ya dan tsukuro mana ne saboda kawai yana son ya magana sanar da mutuwa sai yace akhadha rayata zaidun fa usiba annabi yace zaidu ya dauki tutar yaƙi wato ya shige gaba jagora sai aka kashe shi thumma akhadha ja'far fa usiba sannan sai ja'far shi ma ya dauka sai aka kashe shi Allahu akbar ثم أخذها عبد الله بن رواحة sannan sai Abdullahi ɗan rawaha shine shugaba na uku shi ma ya ɗauki tutar fa usiba sai aka kashe shi ana sai cewa inna ainai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tazrifan kawai sai ga idanuwan manzon Allah suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana cikin bada labari ne yanzu kwamandojin shi da ya nada gaba ɗaya an karar da su kaga a zahiri yaƙi ya yi yaƙi ya karye kenan an ci su da yaƙi sai annabi sai fashe da kuka sai hawaye thumma akhadha Khalid ibn al-Walid manzo Allah yace sai Khalid dan Walid ya dauki tuta min ghairi imratin ba tare da an nada shi ba fa futiha lahu sai aka bashi nasara Allah ya bude mishi nasara akan su أخرجه البخاري الإمام البخاري يفتد وانا حديثي تو wannan hadisi ko. wa tarjama lahu sai bukhari ya kulla wa wannan hadisi babi wallazi qablahu da shi da hadisin da ke kafin shi shine hadisin sarki na jashi ko bukhari yace babu rajuli yan'a ila ahli almayyit bi nafsihi babin da ke bayani akan mutuwar mutumin da ya san mutuwar wane ya je ya samu dangin wane din da kanshi ya sanar da su mutuwar wane shine kun yi tafiya kai da abokinka kasuwanci ko wata bukata sai Allah ya mai rasuwa da kuka dawo madadin ka aiki wani sai zama kai da kanka ka je ka sanar da su Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi wa qala al-Hafiz Allahu akbar al-Imam al-Hafiz babban lauyan Bukhari kenan solicitor general na al-Imam al-Bukhari ma'ana duk abin da Imam al-Bukhari ya kulla na babi in baka fahimce shi baka je Ibn Hajar zai maka sharhin shi in kana da magana ka je ibn hajar zai baka amsa a kai shi yasa suke kiran shi babban lauya na al-imam al-bukhari baya yadda kaf imam al-bukhari ya fada akan duk abin da bukhari ya kulla babi sai ce ba ku fahimce shi bane ku tsaya ku ji bayani shi yasa he is and he was indeed and he will be the solicitor general of al-imam al-bukhari babban lauya ne na imam al-bukhari ba dai bukhari ya kulla babi duk masu sharhi irin su karmani irin su duk abin da za su faɗi su gama faɗi sai ibn hajar ya ce a kun yi kuskure ba ku fahimce shi ba ne dan imam al-bukhari ya kulla wani babi wanda sai da ya rikita waɗanda suka yi sharhin bukhari kaf tsawon kusan shekara ɗari takwas duk wanda ya sharhin bukhari a shekara ɗari takwas sai da ainihin ya gaza fahimtar mai babin yake nufi wasu su zargi bukhari wasu su ce wannan ba ma bukhari bane wasu ne suka yi bukhari sharti ta ka hayaniya da ibn hajar ya ce sai sai a hawwin ala nafs anfusikum ku dan saurara ce ba haka bukhari yake nufi ba ya kulla babi ne menene babu tahlibi ne ko menene ya kawo wata kalma ta nono ai hakuri babin ya kwanta mini sai suke fahimta imam al-bukhari yana cewa za a alwala da nono ne yana cewa za a alwala da nono ne yana cewa menene suka yi ta maganganu wasu ma suka ce kai suna ganin sanda bukhari ya kulla wannan babin baya cikin sai suka yi ta maganganu ibn hajar ya ce a ba haka bukhari yake nufi ba imam bukhari yace abu ne mai sauki ko kun kasa fahimta ne yace ƙwarya ce ta tatsan nono ƙwaryar tatsan nono in aka je aka ɗibo ruwa a cikinta ko za a iya alwala shi ne bukhari ya ce za a iya haka yace it's as simple as that kawai su kuma da suka tayi sai suka fahimci bukhari yana cewa za a alwala da nono bukhari yana cewa a zuba nono a cikin ruwan alwala kawai yana ce kawai shi ke to je yasa suke kiran shi babban lauya ne na imam al-bukhari Allahu al-musta'an gashi da imam al-bukhari ya kulla wannan babu yace babu rajuli yan'a ila ahli al-bayt bi nafsihi babin da ke bayani akan mutum ya sanar da dangin mamaci mutuwar wannan ɗan uwansu to shi mutumin da zai sanar ya je ya sanar da kanshi ba wai ya sa wani ba wa qala al-hafiz da ibnu hajar yazo sai ya ce wa fa'idatu hadhihi tarjama ma'anar wannan babi da bukhari ya kulla al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu yana so ya nuni ne akan cewa sanar da mutuwa fa ba dukkanta ce aka hana ba wa inna ma naha amma kana ahlul jahiliyyati yasna'unahu kadai annabi ya hana abin da mutanen jahiliya suke aikatawa ne fakanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwabid duri wal aswaq domin su mutanen jahiliya sun kasance suna aika wanda zai shelar rasuwar mutuwar ne a ƙofar gidaje ko a ƙofar anguwanni da kuma kasuwanni imamu ibnu hajirin ya ce abin da ya sa bukhari ya kulla wannan babi kenan don ya nuna cewa ba dukkan sanar da mutuwa ne aka hana ba amma wanda aka hana ɗin irin na jahiliya ne ko makamantan shi amma an ba haka ba bukhari na nufin za a iya sanar da mutuwa kultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani ba ni Albani Zaria ba Albani Al-Mutawaffa anhu Albani Nasiruddin mai littafi yace wa idza kana hadha musallaman idan har wannan magana da Ibn Hajarin ya faɗi an sallama mata an yadda da ita to fasiyahu bidhalika ala ru'usil mana'ir yakunu na'yan min babi aula kenan in har an sallama cewa a je a tsaya kofar gidajen mutane ko kofar anguwanni ko kasuwanni a shelar mutuwa an hana to ashe shelar mutuwa a saman hasumayoyi na masallaci to shine ya fi cancantar da a hana kenan domin ya zama za ka tsaya ɗan tsakiyar kofar gidan mutane kawai ka yi shela wanda gidajen ba su wuce hudu biyar shida ba a ce an hana to in ka hau saman hasumayan masallaci kusan duk anguwar za a ji ko duk gari ko kuma an kasa loudspeaker ko kuma an kaje gidan rediyo kaga da gwargwadon yadda abin yake ƙara faɗi da gwargwadon yadda munin abin zai kasance kenan sai ce walidhalika to dan haka jazamna bihi fil faqrati allati qabla zalika a gabar da ta wuce wannan kafin wannan muka yanke hukunci akan cewa bai halatta ba sanar da mutuwa a ainihin saman hasumayoyi na masallaci gashi yace al-ilamu an mautihi ala ru'usil mana'iri wa na'wiha li'annahu min an-na'i wa qad thabata an Hudhayfa ibn al-Yaman annahu kana idha mata lahu al-bayt qala la tu'dhinu bi ahadan inni akhafu an yakuna na'ya wa inni sami'tu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanha 'anil na'i ko kun fahimta jama'a ma'ana in har ya zama maganan nan da ibnu hajirin ya faɗi an yadda da ita ko ba a yadda ba abin cewa shine an yadda da ita cewa bukhari ya kulla wannan babi ne don ya nuna hannun da annabi ya game da sanar da mutuwa to ba ba kowace irin mutuwa ba ce ba kowace irin sanarwa ba ce in ta yi kama da ta jahiliya ita aka hana to tunda mun yadda da wannan sai ce to kaga mutanen jahiliya yadda suke sanar da mutuwa shine sukan tsaya a kofar gidaje da kofar kasuwanni suna shelar mutuwa to in ya zama kofar gida ko kofar kasuwanni an hana to shi ya fi cancanta da a hana in abin ya tafi saman hasumayan masallaci kenan ko loudspeaker a yanzu ko gidajen rediyoyi kenan malam yace wa qad yaqtarinu bihi umurun ukhra ta iya yiwa ma kaga an gwama wasu abubuwan daban banda sanar da mutuwa hiya fi zatiha muharramatun ukhra sai zama waɗannan abubuwan su da kansu wasu abubuwan ne na haramun daban mislu akhadhul ujrati ala hadha siyah misalin karban lada karban kuɗi da jinga akan irin wannan sanarwar sai zama sanarwar kuma wadda aka hana ɗin bayan an hana kuma ma tijara ake a kanta sai ka biya kuɗi za a yi maka kama a gidajen rediyo da sauransu wa madhil mayyit da kuma yaba wa mamaci bima yu'lamu annahu laysa kadhalika da abubuwan da yake an san cewa ba haka suke ba wayanan ana so a ruɗi jama'a ne ko kuwa ana so a yi wa Allah dumari ne ma'ana a cikin hadisi kamar da za mu zo mu ji insha Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune sai aka zo wucewa daga sai ce aka yabo na alheri sai ce wajabat aka sake zuwa lokaci za a wuce da wata gawa aka yi maganganun banza sai ce wajabat sai suka tambaye annabi ma wajabat me ne tabbata zai ce wancan kun yabe shi abin da kuka faɗi ya tabbata wannan kuma kun zazzage shi abin da kuka faɗi ya tabbata sai ce ku ne wakilan Allah a ainihin wato bayan ƙasa game da duk abin da za ku faɗi game da mamata to wanda daga da sai wasu suka rudu akan cewa ko da ƙarya suka faɗi wai abin ya zama haka ne a'a idan kuka faɗi alherai akan shi idan alheran gaskiya ne ya tabbata amma in masharranci ne kuka yi ta faɗin alherai na ƙarya akan shi wannan kuma kun yi yaudara ne domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya san haƙiƙanin al'amarin to a irin wannan halin sai kaga an zo ana yaba wa mamaci akan abubuwan da an san ba haka suke ba ka qaulihim sai ka ji sun ce as-salatu ala fakhril amajidil mukarramina salati ga mafi alherin manya abuban girmamawa wa baqiyatis salafil kiramis salihina salati ga ragowar 'yan mazan jiya mutanen kirki manya to abin da za a ce shin ya tabbata wannan fakharul amajidul mukarramina ne ya tabbata baqiyatu salafil kiramis salihina ne in ya tabbata haka khalas amma an bai tabbata ba fa wallahi hakan fadin hakan ba za ta tabbatar da shi haka ba an fahimta jama'a don haka jama'a kun ji yadda waɗannan al'amura suke a ƙarƙashin wannan sanar da mutuwa don a zo a yi wa wani sallar gawa wannan ya halatta sanar da mutuwa bayan ya rasu yana can kabari a ta yayatawa kuma to wannan shine bai halatta ba sai malam ya ce almas'alatu rabi'a wal wal 20 mas'ala ta ainihin wato 24 wa yustahabbu lil mukhbiri an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit an so ga dukkan mai bada labarin rasuwa daga cikin mutane ya ainihin roƙa wa jama'ar ya roƙi jama'ar su roƙa wa shi mamacin gafara ma'ana in ka ce jama'an musulmi wane ya rasu za a mishi sallar gawa an jima karfe takwas na safe sai ka ce ku roƙa mishi Allah ya gafarta mishi ko kuma ku ce Allah ya gafarta mishi ko ku yi mishi istighfari to ana so ka neme su da su yi mishi addu'a su yi mishi istighfari me yasa بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال سبب حديث صحابي أبو قتادة الله مأوكتين سلكي يعني هو تقال مش يردائي wannan hadisin shine muka yi ishara a baya hadisin ainihin wannan jaishul umara wato rundunar yaƙi wadda ke ɗauke da manya-manyan kwamandoji sahabi abu da ya ce بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأسرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيني واتو أيكا جيش الأمراء من ذن الله يا أيكا رندنا ياكي تسراكنا ياكي أنا الناس كنا تبا كيو كبير malaman hadisi suke aikinsu a can da malam Nasiruddin Al-Albani ya tashi kawo hadisin da takaitaccen lafazi sai ya kawo shi da riwayar Anas Anas ne ruwaito shi a can baya da muka fara karantawa a nan kuma kaga sai kawo shi da riwayar sahabi Abu Qatada wannan na daga cikin ɗabi'ar malaman hadisi shine in hadisi ya zo ta hanya biyu ko sama da biyu idan suka buƙaci su hujja da shi a wurare mabambanta can sai su kawo riwayar wani can kuma sai su kawo riwayar wani malamin da ya fi kowa shahara akan haka cikin malaman hadisi shine al-Imam al-Bukhari wannan sahabi Abu Qatada yace ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama jaysh al-umara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika rundunar yaƙi wadda ke ɗauke da sarakunan yaƙi فقال يتي عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوفد جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادي أن ينادى الصلاة جامعا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناب خبر أو بات خبر أو خاب خبر شك عبد الرحمن يعني ابن ابن مهدي ألا أخبركم عن جيشكم هذا الع... هذا الغازي إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل فاستغفروا له فحتى قتل شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبعه أصبعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره فمن يومئذ فمن يومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا تخلفن أحد فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا أخرجه أحمد وإسناده حسن كن جوانا حديثي جماعة صحابي أبو قتادة كتوى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء zan Allah ya aika rundunar yaƙi wadda ke ɗauke da sarakuna na yaƙin. Faƙala sai ce, Alaikum Zaidu ibn Harisa, da Zaidu ɗan Harisa nan shine jagoranku. فإن أصيب جعفر فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب إذا هر أكا كش زيد جعفر بن أبي طالب سيء أو كرقم الجابورنج فإن أصيب جعفر إذا هر أكا كش جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري عبد الله بن رواحة بل أنصاري سيد مشوبة Ja'far na jin haka fa wafa da Ja'far sai Ja'far ya tsalle kuma irin ka ce yattima din nan ya nuna bai ji dadin haka ba fa qala bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya manzon Allah na baka fansar uwata da ubana ma kuntu arhab an tasta'mila alayya zaidan ban taba tsammani zaka dora zaid ya zama shugaba a kaina ba ya zama shine jagora gani qalam bihi manzo Allah yace ka bar shi haka ka bar abin haka ka zartar da shi ka kyale fa innaka la tadri ayya zalika khair baka san wanne ne yafi alheri baka kai fatan alheri kawai wannan hadisi yana nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kadan ba shi da asabiya ba shi da kabilanci ba shi da nuna bambanci Ja'far ibn Abi Talib din nan balarabe ne ba Quraishi ne ba Hashimi ina fata an gane ma'ana ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma matsayin kani gare shi don kanin aliyu ibn abi talib yayan aliyu dan abi talib ne na biyu zaid ibn harisa din nan wane ne zaid dan harisa shi kuma baƙar fata ne ko bawa ne ba bakuranshi ba ne amma annabi ya dubi shugabanci ana sa wanda ya dace ni ba wai wane ne na kusa da ni ba waye kanina waye kanin matata sai ya ɗauki wannan ɗin sai ya ɗora har shi wancan yake aiko tun da nake ban taba tunanin za ka shugabantar da wani a kaina manzo Allah ya ce a kai haƙuri ka bar haka ka bari haka kai fatan alkhairi fantana ko sai suka tafi falabisu ma sha Allah suka zauna gwargwadon yadda Allah ya so ma'ana bayan kwana biyu da tafiyar su ma'anar wannan magana kenan bayan dan dadewa kaɗan da tafiyar su ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر sai manzon Allah ya zo ya hau minbari ma'ana katsam bayan sun tafi sai kawai ga manzon Allah ya zo ya hau minbari wa amara an yunada manzon Allah ya sa a yi shela a kirayi a ce assalatu jami'a haka jami'a haka nan idan rana ta kusurfi ko wata yi kusurfi za a tara mutane haka ake da haka mutane sai ku fahimta idan rana ta kusurfi ko wata yi kusurfi ba kiran sallah ake irin na sallah a zahar da la'asar da makamantansu ba idan za a tara musulmi ba wai za a yi yekuwa ne irin yekuwa ta jahiliya ba a wannan shi ne lafazin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu labarin da yake da kumitin annabi zai barki ya faɗi wannan labari da dumudumin shi shine sai zai har mun bai yasa aka daga murya akai as-salatu jami'a to ana yin haka tun da an karanta da su sun san cewa akwai taro kenan da suka taru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yake ma ba khabaru ma ba khairun ma ba khairun da alheri da dumudumin shi au ba ta khairun ko alheri ya kwana cikin mu gashi yanzu au fa ba khairun ko kuma alheri ya zo yanzu yanzu waɗannan kalmomin kowace ɗaya daga ciki akwai yiwuwar ita annabi ya faɗi amma shakka abdurrahman ya alimna mahadi sai abdurrahman dan mahadi ne riwayar hadisin sai ya shakka shakkar da shi yasa sai aka kawo kalmomin guda uku na ba khairun ma'ana ga alheri da dumudumin shi yanzu yanzu breaking news au ba ta khairun ko kuma alheri ya kwana cikin mu gashi yanzu zan faɗa mana au ba ba khairun ko kuma alheri ya zo yanzu yanzu nan ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغربي باباكم أبار لندن ياكم للناس بتكف ياكي با أمسى إتكي نعم أبام إنهم انطلقوا وظنهم لندن ياكي سنتفي فلقوا العدو سكها إذا مكيا فأصيب زيد شهيدا في أكا زيد يمت أمتين شهيدي ينزأ نفس shaida ce manzon Allah yake bayarwa ta shahadar zaidu ko to daidai ne saboda shi manzon Allah ne amma in ba haka ba kai ko da an kashe wani auren jihadi kaka kira shi shahidi sai dai ka ce mishi mana fatan wani yayi shahada sai da Imam Bukhari ya kulla babi akan haka za mu zo mu samu karatun anan yace babun la yuqalu fulanun shahidun ko da wani ya mutu a filin da ka kai saurin cewa shahidi ne sai wahayi ake maka kuma kai ba a yi maka wahayi abin da yasa saboda irin haka ta faru a wurin daga an kashe wani sai suka bude baki suka ce shahidi ne sai manzo Allah yake saboda bai sai ce ya mutu a wurin daga sai manzo Allah yake ya dalilin ka kenan ya mutu a wurin daga shine ya zama shahidi sai yake innahu fil nar yake dan wuta ne sai suka yi mamaki na'am annabi yana magana da magana Allah ne da ya tsallake tafiya sai suka bincika sai suka ga ab ya yi sarata cikin dukiyar ganimar musulmi ya ɓoye a kayan shi yana tunanin an koma gida jihadi zai je da katon murjani ya tsere samu kuɗi ko ya kyautar da matar shi ko kaza kaza kaza me ya faru sai aka bude shi a gari ya yi guleli wa man yaghlul ya'ti bina ghalla yawm al-qiyamah saboda haka kaza dan haka kai baka san me ce zuciyar shi ba amma ka ce mun ne mishi fatan ya lai mutuwar shahada amma kai karkace shahidi da haka yana daga cikin kuskure saboda an yi yaƙi na musulunci ko jihadin musulunci ko an kashe wani saboda Allah kar tsaye ka kira shi shahidi wannan kuskure ne sai dai a mishi fatan alkhairi amma nan kaga annabi sai ya ce fa usiba zaidun shahida an kashe zaidu a matsayin ya mutuwa shahada fastaghfiru lahu ku roƙa mishi gafara kun ji mahallin shahid kun ji hujjar da ke cikin hadisin inda duk aka sanar da rasuwar wani nan take sai a ce a roƙa mishi gafara fastaghfara lahu nasu mutane suka ce Allah ya gafarta wa zaid ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب sannan sai Ja'far dan Abi Talib sai ya ɗauki tuta fasadda ala alqawmi sai ya kutsa cikin waɗannan mutane kafirai shine ma'anar sadda ya kutsa cikin su yana sara yana suka hatta kutila har sai da aka ce shi shadidan ya mutu shahada ishidu lahu bi shahada da Allah yake ina miki shaidar cewa ya mutu shahada kaga wannan nafsi ne na manzon Allah استغفروا له جماعة كروكا مش جافرة ابن أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فمن في عبد الله الرواحة يقول كتلتا فأثبت قدميه يتبتت بكفافه شباب إذا جاد بايا حتى قتل شهيدا حتى لا كشش يمت وشهادة فاستغفروا له جماعة كروكا مش جافرة هذا محل شاهد كنا كروكا مش جافرة انكسنا بمتوى ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد Khalid ibn Walid sai ya ɗauki tuta walam yakun min al-umara ba shi daga cikin ainihin kwamandojin yaƙi shugabannin yaƙi da annabi ya naɗa dan shugabannin guda uku ne da an kashe su nan take da Khalid ya za ta kwaɗo sai ya ɗauki tuta sai ya ne wa huwa amara nafsahu walam yakun min al-umara ba shi daga cikin sarakunan yaƙi huwa amara nafsahu shi ya naɗa kanshi ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعيه ثم قال الله صلى الله عليه وآله وسلم سيقض عينهم يا تنش بدا بيو هكا كما يبدأ كي تجاوى إلى انتلاك قتلك بنتجا هكا سيقض يا تنش هكا يهكا سبدا بيو فقال سيقضي اللهم هو سيف من سيفك يا الله الشيخان تقو بينا بجبتن تقبنك فانصره كتين كيشي ومن يومئذ سمي خالد سيف الله daga wannan rana ne aka kira Khalid takobin Allah sun qala wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake in jama'a ku tashi fa amiddu ikhwanakum ku je ku kai yan uwan ku dauki da rasu canza a ce su da yaki wala yatakhallafanna ahadun kada wanda ya zauna kowa ya tashi sana faranna su fi harri shadidin mutane suka tashi a cikin zafi mai tsanani bushatan wa rukbana wasu suka tafi da kafafu wasu kuma suka tafi akan abeban hawa ba fa anguwa kaza nake jama'a daga madina ne zuwa kasar italy ta yanzu wannan yakin a cikin birnin ram ne aka yi shi sai da haka ku kiyaye jama'a umarni ne suka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أخرجه أحمد الإمام أحمد يسبب شيء أتكون مجلد نبير شافي نقل دي دي تسعين دارا ترى بكما شافي نقل إكو دولي زوا دولي إكو دائرة وإسناده حسن إسناده من الحديث تكاراني وفي الباب عن أبي هريرة وغيره أكرقش وإن مسألة مرتين في جواس البلد وإن مسألة دعيك مجانا تسند دمتوع أقول حديث جزء أبو هريرة دوني صحابي في قوله جمد عينه رفع مجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نعرى للناس النجاشية يا ينفع النبي يتبدى من ثاني رسول النجاشي لكن يجي استغفروا لأخيكم قروقا وطن يرمك نجاشي جافرة وسيأتي في مسألة الستين ومن حديث يجوز أقرأ مسألة الستين أتكلم أولي مراتي الشافي من قولي تقوى الشافي من ثمانين layin dubu bakwai zuwa tamanin da takwas a ƙasa sun ala nasir dini da cewa mun ma sa faka ta'alam daga waɗannan bayanai da suka gabata za ka san cewa an da kaulan nasu yau masu ba'adul bilad wanda ku duka da za ka wasu mutane suna cewa a irin wannan zamani ta ji an ce alfatihatu ala ruhi fulan jama'a fatiha kafa ɗaiɗai a sadaukar da ita zuwa ga ran wani mukhalifin bi sunnatul mazkura ya saba wa sunnan nan wato wani ya rasu ne za a sanar masa don a ce jama'a ana sanar da kura kuwa wani za a yi mai jana'iza ko rurka musu gafara sai ka ji sun ce jama'a a ja fatin a kafa tsayi tsayi a ran wani ya rasu za a yi mai jana'iza an jima ina da wuce wannan ya saba musu haka ne ko ba haka ba haka ne tun daga abin da annabi yake faɗi shi kuma ga abin da suke faɗi idan kai ta kana sai kan bidi a wasu ce a da fatiha ba kyau ne ya ce a a fatiha tana da kyau amma ba wani ta annabi ya ce a za a wurin ba sai wani a roƙa mai lafara dan haka kuma ku faɗa haka shi ne kun furta wata afirkar da ake samu tsakanin mu da ke bin tafarkin salaf da kuma waɗanda suke bin tafarkin ainihin wato khala su ne waɗanda suke bin tafarkin waɗanda suka zo daga baya shi ne suna buɗewa ƙofa suna buɗewa kansu kofar a rabu da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ibada a ɗauki wani da ake ganin ya dace saboda an kawo shi daga qur'ani ko kaza in kace a ja in kace fatiha kafa ɗai ɗai a karanta ta a sadaukar da ran wani jama'a ko kuma in kace salati goma da annabi ko a yi laƙadi ja a kuma a sadaukar da ita da kabarin wani a lokacin kamar da mutuwa ya ce amma ba haka annabi yake ba sai ka ce to laqad ja'akum ba sai ne ya ce laqad ja'akum da cikin qur'ani ta amma annan bai ce ayi tarawih in kai zama ta tahiya ne kake karanta ba at-tahiyatu billah al-zakiyatu lillah to me yasa in kai zaman tahiya ba ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatul kursi ko ba qur'ani ne ayatul kursi ba ta fi falala ba ta fi falala amma waye ce ayyukan an zauna zaman tahiya babu dan haka ba za a yi ba saboda haka abinda malai yake cewa duk da dai ka ji ga hadisai sun tabbatar an yi rasuwa in kada sanar da rasuwa yana cewa a roƙa wannan mamaci zafara dan haka tsaya a haka kar ka ce a karanta fatiha kafa daya kar ka ce salati goma ga annabi kar ka ce laqad ja'akum kafa goma sha bakwai duk kar ka yi wannan ina fata an gane ba ka ce mala yace fa huwa bid'atun bila shakk ko shakka bar wannan bid'a ce la siyama wal qira'atu la tasilu ila al-maut ala al-qawl as-sahih كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى مسمى ما karatun alkur'ani a yi shi a sadaukar da shi ga mamaci to karatun da ladan da za su je ga mamacin ba kamar yadda wannan ita ce ingantacciyar magana wadda za a zo nan gaba za a tattauna ta za a yi bayani dalla dalla insha Allah mamaci a ce a karanta kulwan dawo kafa uku a sadaukar zuwa ga kabarin shi ko a karanta sadaki da za su a sadaukar wannan ba daidai ba ne kuma haka ne zauna ne a gida ka karanta qur'ani ka karanta qur'ani sai kai tawassuli da karatun alqur'ani ya Allah da gidan karatun alqur'anin nan da ni Allah ka gafarta ubana Allah ka ji kan uwata Allah ka ji kan matata Allah ka ji kan wannan babu laifi akan haka wannan addu'a ce kake yi sai kana roƙon Allah da girman alqur'ani da ka karanta amma ka karanta din sai ka ce ladan karatun a fasa baraka ya tafi ga wani to wannan swapin din babu shi babu wannan spiritual system din ya kamata a san shi Allah ya madaukakin sarki ya ce maka a wannan hadisi na jinshul umara abu na farko ya nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da ainihin wato kula da tsari na ainihin wato tura mutane birnin da'awa da kuma in an ci mutuncin wani mai da'awa annabi ba ya kyalewa ya tura a kai waɗannan kafirai ne kiristoci ne a kai musu wasiƙa sai izza ta kama su su ɗin su ɗin kaza kaza kaza kaza saboda rumawa da ma suna da wannan izza saboda haka sai sai kama wannan ɗan aiki sai kashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam a karan wannan musulmin kwaya ɗaya da ya tabbatar cewa ya shirya yana da kwamandojin yaƙi yana da sojojin abin da ya kamata ka fahimta a nan ke idan kuka tura mutum ɗaya aka je a kashe shi sai ya zama ba ku da ƙarfin da za ku tura a yaƙe su me fa'ida ku tura a ji a ƙaran muku da mutane babu amma nan annabi ya ga yana da shiri yadda yake in an je za a yaƙe su a yi nasara to da yake kuma sunan yaƙi ne ka rasa a rasar maka kalima karan farko sai aka kashe waɗannan kwamandoji na annabi sallallahu alaihi to a ciki akwai wani zakarkurin matashi wanda yake shi da ma tsohon kwamandan yaƙi ne na kafirai shi ne Khalid ibn al-Walid shi ne jagorancin kafiran Makka suka taho yaƙin Uhud a lokacin da aka ci su a karan farko a lokacin Khalid na shugabansu da suka koma a guje suka je suka tsaya a daidai bayan dutsen sai suna hangen ainihin ga musulmin nan can suna ganin sun ci mu da yaƙi sun da kufa suna kwafar dukiyar mu eh waɗancan na sama da aka sa su su yi gadi su hango mu su ta sun shagalta suna kwasar dukiya su khalid ya ce ku komo a biye shi suna cewa kai ce ku taho suka biye shi suna zuwa sai suka rufa wa musulmi da tsara da data sai da suka kashe musulmi saba'in nan take to Khalid bin Walid shi ne musulunci wannan damejin a lokacin bai musulunta ba to lokacin da ya musulunta sai ya ce da kanshi da dukiyar shi ya yi wakafin taujen jihadi sai da haka sai annabi ya ce to zakka ta fada akan shi saboda da shi da dukiyar shi ya ce gaba ɗaya ba sauran wani aiki kuma sai jihadin taimaka musulunci dukiya kuma duk abin da ya samu ba zai sake tara ba ba zai sake yin komai ba zai sai kayan yaƙi ne shikenan sai Allah ya ce zakka ta fada a dukiyar shi tun da farma zakka kana ba ita wani abu ne daga ciki to je kace ka ɗaukar ka ba musulunci to ya tana dukiyar ka ta zauna ba ya yi zakka saboda haka zakka ta fada akan shi Khalid ibn Walid yau kin ga shi annabi ya saka shi a cikin wannan tawaga an tafi za a je a yaƙi waɗannan turawa Khalid ibn Walid sai ga kwamandan farko ya faɗi an kashe shi na biyu ya faɗi an kashe shi na uku ya faɗi an kashe shi sai Khalid ya a dama shi gabancin yaƙin nan fashi ya saba shi to ba a naɗa shi ba yanzu ya bari al'adar ya kwaɗe kawai sai na ɗakan shi ce ku zo mu je dama mu mun saba ya je shugabancin musulmi a lokacin jama'a ikon Allah Allah yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan abubuwan ne annabi yana gani wannan ita ce mukashafa haƙiƙa Allah ya buɗe mishi din ne yana gani wannan ɗaya daga cikin mu'ujizoji na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi ƙarfin ka ce live coverage sai dai ka ce real coverage domin live shi dai an yi amfani da wasu na'urori ne ana ɗauko maka hoton wannan kuwa ba wani hoto a'a abin da ya su nan aka kawo maka kai kake gani an yi wa annabi haka a lokacin da gari ya waye ya yi isra'i da mi'raji yake jiya an yi isra'i da mi'raji da ni an je kaza an je kaza an je kaza suka ce ƙarya ne in ba haka ba faɗa mana ta wajen ƴan kasuwan mu da suka tafi daidai ina ka bar su sai ce na bar su daidai wuri kaza mun wuce su a hanya sai suka ce to in haka ne a yanzu kana tsammanin suna ina nan take sai Allah ya buɗe mai sai da daidai inda suke sai ce ga inda suke wani ne a gaba wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza aka ce to bari su dawo mu je da suka da aka ce rana kaza ga watan kaza kuna ina suka ce sun iso da daidai wuri kaza suwaye a gaba su wani ne su wani ne aka ce idan to Allah Muhammadu ya faɗi kaza san dama abin nashi akwai duba a ciki bisa wa in yarau ayatan kullu ayatan la yu'minu biha saboda haka mun ji abu na farko irin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta sha faruwa gare shi kamar yadda muka faɗi wani lokaci ya ce an kawo wuta an aje a gaban shi an kawo aljanna an aje a gaban shi ya ganta hakika yake ga wuta an aje yake hayi tsalle da da baya ya ji tsoron kar ta taba shi yake ya ga wani da wani ya ga suwa da suwa ne aljanna kuma a kawo ta aka ajiye ce har ya miƙa hannunsu zai tsinko wani ɗan itace ce da in ya kawo su za a yi ta ce har duniya ta tashi waɗannan abubuwan suna daga cikin mu'ujizar da Allah maɗaukakin sarki ya mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sa'annan sai mas'alar da muka faɗi wannan ba shi da son zuciya a wajen naɗa mukamai yana naɗa wanda ya dace ne yasa har wata rana wani ya zo ciya manzon Allah ni ne ne maka ne kana ta bada bukamai ni baka ba ba sai manzon Allah yace inna hasa takunu nadama wanda bi shugabanci sai ya yi nadama ka daina nema ka daina fata ka daina kwadai bayan wannan muka sake duban wannan hadisi ya nuna mana al'amarin musulmi a tsarin yake duk inda musulmi za su tafi ya kamata su samu shugaba ba ma in ya zama wuri ne da aka san cewa akwai yiwuwar matsalolin su faru to akwai yiwuwar kenan ko akwai bukatuwar kenan a samu jeran jiyar waɗanda wane da kai da wane da wane da wane ku ne shugabanni wane kai ne gaba sannan wane sannan wane kare zama al'amarin musulmi gaba ɗaya ba shi da tsari lallai al'amarin musulmi ya zama akwai tsari to sa'an nan sai kuma wata babban matsala ita ce matsalar khali kenan yanzu in na ga al'amari zai ɓaci ya kamata kenan in naɗa kaina shugaba don in gyara al'amarin mutane na'am matuƙar waɗanda za ka naɗa kanka shugabancin a kansu za su yadda shi ne masallaci ne liman bai zo ba an zauna jirgin dingo tun alfijir ya fito har da gari ya fara haske sai ka ce gaba musulmi eh ya nota da ikamar in muku limanci ma sai suka ce a ana ga musu malam bismillah duka ne sai ka wuce amma ka san cewa kana wucewa wani zai jawo ka ce billahi ai da mu'min ce kai din eh wala ban yadda ba ko kuma a wace a masallacin tokar ka ne sai kenan na biyu duk wanda ka ga abu zai tsaci kasancewa kai kana da ahaliya a kan shi to a irin wannan lokaci kar ka ja da baya annabi Yusuf ya yi haka yace ij'aluni ala khaza'in al-ardi inni hafizun sai ce ne alim amin yake ku sanya ni in riƙe muku ainihin jagorancin harkar ƙasar nan ni amintacce ne ni mutumin kirki ne ni na iya a wannan irin halin jama'a idan ka ga al'amari zai ɓaci malamai suka ce ya halatta karanta rabbul azhar ya halatta an fahimta jama'a amma in ba haka ba a musulunci to baya baya ake da shugabanci amma ko wata mota ce aka kawo za a yi tafiya direba ya kasa kaza babu laifi sai ka ce karba ni driver ne na iya tuki suka karba ko kuma wata na'ura ce aka kawo masallaci kaga suna neman su dagalgala ta sai ka ce jama'a ku saurara na iya bari in faɗa muku ita wannan ba babu laifi ko kuma wani al'amari ya taso a makaranta a ce kai malamin makaranta ne kowa ya san ga abin da kake karantarwa sai aka zo ana neman wanda malami zai ɗauki wannan darasin ya kai jirgin jirgin to da ka bar abin ya kwaɗe sai ka ce ku bani na taɓa koyon wannan zan iya karantarwa duk waɗannan ba neman muƙami ba ne neman gyara ne shine abin da Khalid yayi tashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa lam yakun min al umara huwa amara nafsahu ba shi daga cikin sarakunan shi ya naɗa kanshi amma kuma bai naɗa kanshi ne biyu baya annabi ya musu addu'a ya sanya musu laƙabi ya ce ya wayi gari ya zama saifullah takobin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya ɗaga yatsun shi wannan ɗaga yatsu ɗayan abu biyu na farko yana ɗaukan yatsun a ɗaga su biyu haka kamar yadda ainihin ka gana kwatanta yatsanka ɗan ali shine yatsanka na nuni ka gwama shi tare da yatsanka na tsakiya mabi da shi afuwan ko shi ne na tsakiyar ne sai ka ainihin nuna haka wannan ma'ana ɗaga yatsan kenan ko kuma yatsa ɗaya a kan kowane hannu haka annabi ya ɗaga yatsun shi haka guda biyu yatsun ɗan alidin da na dama da na hagu ana magana ne akan cewa sun marafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama usba'aihi sai manzon Allah ya ɗaga yatsun shi ina fata an gane wannan sai ka ce ya tsinci guda biyu to shi ne malamai suka yi kokarin gano fassarar guda biyun nan ɗaya dama ɗaya hagu wasu ka ce haka ya ɗaga yana nunawa ina game da Khalid yana cewa tun daga wannan rana aka kira Khalid ibn al-Walid Saifullah kaza kaza ina yaba mishi ko kuma haka Khalid ibn al-Walid sai ya naɗa kanshi ba tare da an naɗa shi ba da gwargwadon dai yadda al'amarin ya kasance wallahu ta'ala a'lam ina fata an gane to sannan wannan hadisi ya nuna ya halatta a sanya wa mutum laƙabi laƙabi laƙabi shine abin da bahaushe yake kira inkiya tare da cewa kalmar inkiya turanci ce amma abin da ake nufi laƙabi shine bayan suna sai a samu wani abu sai a sa masa amma malamai suka ce ko da abin a zahiri za a dubi kamar yana da wata mummunar ma'ana amma sai a dubi wata ma'ana ce kai kake nufi misali a cikin sunanka Ahmad to shi kenan sai zama tun kana yaro kai irin irin yaro ne ba a ka da kai sai dai ka kaya sai suka sa maka dutse to shi kenan sai ka ana ce maka Ahmad dutse ko Ahmad zaki ko gwanki to yanzu ka ga duk waɗannan sunaye ne waɗanda in ka dube za ka kamar suna da wata ma'ana ta rashin daɗi ko amma kuma ba su laifi saboda wata ma'anar ce ake nufi kuma saɓanin ne wa abin da hankali yake iya bayuwa zuwa gare shi to sa'annan sai mas'alar ainihin addu'a dukkanin mutumin da Allah maɗaukacin sarki ya rataya mishi shugabanci yana buƙatar addu'a gashi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi matsayin Khalid sai ce Allahumma huwa sayfun yusika fansurhu domin taimako da Allah maɗaukacin sarki zai ba shugaba to taimako ne ga jama'a shi idan Khalid ya samu nasara jama'a ta samu nasara ko idan Khalid ya samu matsala jama'a ta samu matsala kuma kullum yana daga cikin abin da ya kamata ka lura matsiyan musulunci shugabannin suke kokarin datsewa don in aka datse shugaba to kamar miki jinin aka datse kanshi ana datse shugaba to duk abin da kake tunani na gudana na wannan yaƙi da gwagwarmaya da da'awa shikenan ya tsaya don haka suka yi kokari su wane ne kwamandojin da wani ya wuce gaba sai su kashe shi da wani ya wuce kamar sai su kashe shi wannan yana da gaskin strategy na kafirai da rusa tawagar musulunci don haka hashiya na shugaba wato waɗanda ke kewayen shugaba to ana sanya manyan gwaraza ne domin tafiya tare da shugaban to tafiyar da awace jama'a gwiwarsa takan yi sanyinsa da an kashe shugabanci na fata an gane amma kaga anan Khalid sai bai samu karyar zuciya da sanyin gwiwa ba sa'an nan sai kuma magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sahabbai ku tashi ku je ku taimaki ƴan uwanku da wannan ne malamai suka ce idan kafirai suka afka musulmi ko kuma aka samu labarin ga wani wuri can kafirai sun rika musulmi wajibi ne musulmi su je su kai musu ɗauki yanzu a nan ka dubi tazarar da ke tsakanin madina zuwa ainihin ƙasar mukta wato ƙasar italy ta yanzu amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku tashi ɗaya daga cikin ku kar ya zauna su ya je nan take suka tashi suka tashi kuma wasu a ƙafa suka tafi wasu suka tafi a kan abeban hawa suka je ainihin suka taimaka musu aka je aka yi riba aka yi nasarar wannan yaƙi wannan shine tarihin farko na cin ainihin Constantinople ai afuwan abin nan ƙasar Rome wanda wannan tarihin da musulmi suka ci su aka tabbatar da shigar addinin musulunci duk da yadda kiristiyaniti mai ƙarfi musulmi suka kafa masallatai da makarantu duk da daga baya waɗannan romawa sun tashi sun sake yaƙar musulmi sun yi nasara a kansu Allah maɗaukakin sarki kuma ya sake ba da nasara ainihin ga musulmi sannan kuma kamar yadda kake gani a yanzu romawa su suke da falfara tun daga shi har fafaromanci yana hannunsu ne tare da cewa fafaroma wata siyasa ce ta ainihin roman catholic ta shugabancin roman catholic wadda take yawo daga ƙasa zuwa ƙasa an samu wani lokaci yadda fafaroma a jamus yake amma ka ga yanzu fafaroma saboda ƙarfin christianity ga shi nan a italy yake a ƙasar rom yake shi yasa a yanzu in ka je ƙasar italy akwai manya-manyan masallatai waɗanda babu su kaf a yankin ƙasar turai idan ka shiga ƙasar italy a yanzu akwai ainihin makabartu waɗanda suke su kansu rumawa da ke sarauta a yanzu sun gyara waɗannan kaburbukan a matsayin wuraren tarihi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar sahabi Abu Ayyub al-Ansari kabarin shi yana nan a sun gyara shi sun yi decoration wai su aure su abin tarihi ne wani daga cikin sahabban annabi ne ya zo kasar su hayyar da su ga kabarin shi shi ne suka gyara wurin sai zama musu wurin tarihi to wannan yana daga cikin abubuwan da suke wajibai akan musulmi musamman a irin waɗannan zamuna da musulmi suka yi rauni a ƙarƙashin shugabancin da ba a iya samun irin haka shine lokacin da zai zama ga musulmi can an riƙa su a gari kaza kaga a wannan lokacin annabi ya ce a tafi kuma aka bi umarnin shi ai in ka dubi musulmi a duniyar musulunci da musulmi in ka dube su a mafiyancin kasashe da suke zaga ba karkashin shugabanci suke guda ɗaya wanda wani shugaba zai iya cewa ku je ku yi kaza ba ashe a irin wannan hali malamai da ke tattare da al'ummar musulmi a kowane lokaci sai su rinka dubawa da gwargwadon iyawarsu sannan sarakuna daga cikin sarakunan musulunci sai su rinka dubawa
wannan shine abin da
sarki fahad Allah ya gafarta mishi yayi a lokacin da ainihin ƙasar rasha ta je ta ritsa ƙasar afghanistan a 1980 ƙasar rasha ta ritsa ƙasar afghanistan a 1980 ta je tana yi da gidajen musulmi ana kashe musulmi shine a wannan lokaci sarki fahad ya rinka ɗiban sojojin musulmi da matasan musulmi ana tura su ƙasar afghanistan domin su je su kai ɗauki su tsare wa musulmi mutuncinsu ka bi tarihin zuwan usama bin laden zuwa wannan ƙasar ke wannan shi ne abin da ya faru sai daga baya kuma abubuwa suka juye suka waye gari suka ɗauki wani salo wanda ba ma fatan allah ya sake nuna al'ummar musulmi ire-iren waɗannan bala'o'i amma ka sani har yanzu a waɗannan ƙasashe ire-iren namu da makamantansu da sauran ƙasashen musulmi al'ummar musulmi babu shakka suna buƙatar taimakekeniya da junansu in aka ji wani abu ya afka wani Allah maɗaukakin sarki ya fari za mu saurara a nan jama'a insha Allah ta'ala za a kai tambayoyi ɗaya biyu sai a ainihin shigar da su kafin Allah maɗaukakin sarki ya kai mu zuwa wato na gaba inda za a tashi alamatu husnul khatima insha Allah na wa alaikum assalam wa rahmatullah waɗannan kalmomi eh waɗannan kalmomi wani yake tambaya ina dan zuwa tukuna ina ga arabi an fassara su ma ba khairun aw fa ba khairun aw ba ta khairun na ba shine labari da dumin ya zo gashi da dumin kama a ce albisirin ku jama'a ga labari da dumin shi ko kuma saba labari ya afko yanzu ko bata labari ya kwana cikin mu da dumi dumi amma ga shi zan faɗa muku yanzu kusan duk ma'anar su daya wannan yake idan mutum ya ba da sadaka da nufin Allah ya kai ladan ga mamaci hakan yayi na'am in ya kasance wannan mamaci mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce abin yayi daidai saboda hadisin abu huraira da yazo cikin sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya rasu duk ayyuka da ke zuwa gare shi sun tsaya sai guda uku ɗayan abubuwa uku yake waladin salihin yad'u lahu da nagari wanda yake mishi addu'a aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmin wanda yake amfanuwa da shi aw sadaqatin jarariyatin ko sadaka mai gudana ba wannan hadisin ba ne wannan hadisi yana tabbatar da addu'a tana kaiwa ga mamaci musamman in ɗayayi sannan sadakar da mutum yi wa kanshi tana kaiwa gare shi to sai kuma sadakar da ɗa zai yi wa uwanshi ko sadakar da ɗa zai yi wa ubanshi za mu zo mu samu ainihin karatun a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala amma gaskiyar lamarin jama'a wani wanda ba ɗanka ba to in yi maka sadaka malamai suna cewa wannan kan ba ta kaiwa don aka ce ɗa kuma a musulunci fa ana nufin ɗa jika tattaɓa kunna waɗannan duk hukuncin ɗa ne a musulunci ma'ana ɗanka in yi maka sadaka za ta je gare ka jikanka in yi maka sadaka za ta je gare ka wannan sadaka kai ɗa za ka iya wa mahaifinka za ka iya wa mahaifiyarka za ka iya wa mahaifinka waƙafi za ka iya wa mahaifiyarka waƙafi waɗannan duk babuka ne na sadaka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wa alaikum salam wa alaikum salam wannan yana tambayar cewa to mahaifi zai iya wa ɗan shi mahaifi zai iya wa ɗa sadaka na'am وعليكم السلام نعم نعم eh to za mu zo mu samu wannan matsala kamar yadda na yi ishara na ɗaya sallar gawa a masallaci ta tabbata ma an samu su hadisai ne da suka kyamatar da yin haka malamai suka ce kuma ma'anar waɗannan hadisan ba tana kore halaccin ba ne hadisan na tsawar ne game da gawar da take da wata najasa da ke zuba cikinta ko makamantan haka in ba haka ba babu laifi a yi sallar gawa a cikin masallaci amma cewar sarki na jashi da ya rasu annabi madadin ya yi sallar a masallaci sai ya fita bayan gari ba za a kafa hujja da wannan akan cewa ba a yin sallar gawa ba a masallaci domin aisha lokacin da abdurrahman bin aufin ya rasu da aka yi mishi sallah sai ta ce a shigo mata da shi cikin gida su matan annabi za su yi mishi sallah to da aka ta shigo da shi sai aka tsallako da gawar shi ta cikin masallaci to labari sai ya a cikin gari cewa ai yau matan annabi sun sa an shiga da gawa masallaci an shigar musu da ita cikin gida aka yi ta kirgini sai aisha ta ce kai jama'a kuna da saurin mantuwa menene laifin mu dan mun sa an wuce da gawa ta cikin masallaci tace wa ai sallar gawa a cikin masallaci ma annabi na yi ƴaƴan wance da wane da wane da suka rasu a cikin masallaci annabi ya musu sallah Aisha ta faɗi haka ana iya yin sallah gawa a cikin masallaci idan bukata ta kama idan kuma an fita waje din babu laifi kenan waɗannan abubuwan suna tabbatar da cewa dukan biyun daidai ne da gwargwadon yadda hali ya kama tare da cewa kamar da nace waɗannan matsalolin gaba ɗaya za mu zo mu tattauna su har sai sa mun isharar hadisin najashi din ma gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi sallah a halin shi kuma yana wani gari yanzu kenan muna nan zaria idan labarin rasuwar wani ya zo mana a sakkwata ko a katsina ko a damaturu sai mu fita kenan mu ma mu mishi ainihin sallah malamai suka ce eh idan har ya zama a can ɗin babu waɗanda suka yi mai sallah amma muna da yaƙinin wasu musulmi sun yi mishi sallah a can to mu sai dai mu mishi addu'a kamar a cewa ne ya tafi karatu a ƙasar turai aka tabbatar cewa inda yake ɗin nan tsakiyar wasu waɗanda yake kafirai ne da in ya rasu ba za su yi mishi sallah ba da ya sai dai su mishi bukunkuwa irin wanda suke na mutuwa ko kuma kamar yadda aka san cewa misali ai wani ya tafi soja ne an tura shi yaƙi ƙasa kaza an kashe shi kuma labari ya je cewa kawai an haɗa su an yi musu jana'iza ne irin ta sojoji ba tsaya an yi musu sallah ba a nan yanzu inda duk musulmi suke sai samu fili sai su fuskanci alƙibla ba wai su fuskanci garin da gawar take ba sai su fuskanci alƙibla sai su kaddara kamar gashi a gabansu sai su mishi sallah wannan shine daidai amma hujja da wannan hadisi cewa annabi ya fita wajen gari ya yi sallar gawa ga najashi dalili ne akan ba a a masallaci wannan kuskure ne za mu zo mu tattauna insha Allah na mala na ba daidai ba ne wani yana cewa game da a karanta alkur'ani a matsabarta a daidai lokacin da ake rufe mamaci za mu shi ma mu samu wannan insha Allah ta'ala wannan littafi kamar da ka ji sunan shi ahkamul jana'iz hukunce hukuncen gawowa da jana'iza da mutuwa da sauran abubuwan da yasa kake jin nake ta cewa za a samu kaza za a samu don duk zai tattauna su insha Allah a cewa na ya rasu ana rike shi kuma wani ya zauna yana karanta farkon suratul baqara ayoyi biyar na farko yana karanta ainihin tsakiya wani kuma yana karanta ainihin ƙarshe amanar rasul ko ana karanta qul huwallahu ko makamantan haka wannan ba daidai bane ko a zo mishi addu'a a ce qul huwallahu kafa goma sha bakwai wannan ba daidai bane duk waɗannan jama'a ba su daga cikin hanyoyin da shari'a ta ce a yi haka shehu usmanu dan fodiyo a cikin littafin shi ihya'u sunna ya kawo cewa ba sunna ba ce a karanta wani abu a makabarta na ainihin alkur'ani a nan ne ma har ya kawo ta fatawar cewa malamai suna ganin karanta alkur'ani a makabarta to yakan jawa mamatan da ke kwance matsalolin tambaya cewa ga wata aya ana karantawa a saman ku ko kun aiki da ita in ba su aiki da ita ba sai zama madadin a kawo musu sassauci sai kuma a jawo musu azaba karanta ihya usunna da haka abin da yake daidai an gama rufe mamaci za a tsaya gaba ɗaya za a fuskanci alƙibla kuma kowa zai yi addu'a addu'an nan a tsaye ne addu'an nan a zaune ne amma dai za ka ɗaga hannu kana mai fuskanta alƙibla kuma addu'an nan liman ne zai ba da umarni bayan an gama ya ce jama'a a wani mace addu'a amma me za a faɗa addu'ar ba liman ne zai ce a karanta kaza a karanta kaza in aka shafa liman na biyu shi ma ya karɓa ya ce a karanta kaza a karanta kaza liman na uku har in limamin wata anguwa ya zo wurin shi ba a ce karanta ba ya tafi yana ninkufurci ina fata an gane a'a kawai wane ne ya jagorancin jama'a aka yi sallah ko aka tawo makabartar wani ko kuma wani daga cikin musulmi ko waye ana gama haɗa mamaci dan kada jama'a kawai su tsaya gingin gungu sai wani ya ce jama'a eh a yi mishi addu'a to in ya ce a yi mishi addu'a din nan shi kenan ba wai kawai za ka jira kuma ya ce to ku karanta salati goma ga annabi ku karanta ayatul kursi kafa goma sha bakwai li'ilafi kafa uku ku karanta kaza kafa tara a'a da ya ce a yi addu'a kowa zai zai ta yin addu'a. To, a lokacin yin addu'ar, ayoyin ƙur'ani waɗanda suke zallar addu'a ne malamai suka ce an karanto su babu laifi, kamar rabba na gafir lana, wani ikhwanin lallazi na sabakuna bil iman, wala ta ja'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Malamai suka ce wannan babu laifi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. وعليكم السلام ورحمة نعم نعم نعم Na'am. To da farko dai tukuna babu laifi, shi ma za mu zo mu samu.